ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان hijira 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan march meladiya 2025 Allah ta'ala ya karasa da ma wannan masallaci ya albarka don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a diriran wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu kamar kullum muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama waɗanda suke da rai kuma ba su da lafiya cikin su Allah ubangiji ya ba su lafiya ubangiji Allah ya ba su lafiya rashin lafiyar da suke Allah ya sa ya zama a kankara na kurakuran su da zinuban su waɗanda suke da lafiya kuma Allah ubangiji ya kara musu lafiya haka nan muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu akwai waɗanda suke ta suke buƙatar addu'a da su kansu da ƴaƴansu da masu gidansu da matayensu muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatar su ta alkhairi ubangiji Allah ya biya wa kowa buƙatar su ta alkhairi Allah ta'ala ya buɗe mana dukkanin kofofin alkhairi ya rufe mana dukkanin kofofin sharri muna karatu cikin suratul zukhruf kuma muna kokarin fahimtar aya ta 57 da aya ta 58 da haka dai daga kan rubi za mu taki tashi insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون na'am kafin fara karatu akwai sanarwa daga ajiyar gumel daga ajiyar gumel gobe insha Allah karfe goma za a yi za su yi abinda suka saba na rabawa marayu kayan abinci da sauransu wannan za a yi a nan kofar gidansa gaban stansu na marayu kamar karfe goma na na safe insha Allah waɗanda wanda Allah ya ba dama sai ya je shi ya ga irin abin da ake ta tattarawa da kuma yadda ake rarraba shi tsakanin marayu haka nan akwai rufe daura ta MSS ko gobe insha Allah ina ji ita ma karfe goma ko karfe goma a sakatariyar MSS wadda take bayan tsohuwar sakatariya ta local government ana ana gayyatar kowa wannan guraren guda biyu kuma duk karfe goma ne yau da haka da inda ka je ba sha Allah to Allah ta'ala ya ce walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun a yayin da aka buga misali da dan maryama alaihi salatu wassalam idza qaumuka minhu yasuddun sai ga mutananka suna annashuwa suna murna suna farin ciki ko kuma lamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun lokacin da aka buga misali da dan maryama alaihi salatu wassalam annabi isa kenan idza qaumuka minhu yasuddun sai ga mutanenka suna amfani da misalin da aka buga da annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam a matsayin wata dama da za su kange mutane su hana su bin tafarkin Allah subhanahu wataala daidai gwargwadon yadda muka fahimci asbabun nuzul din gobe jiya guda biyu to Allah ta'ala ya ce wa qalu sai su rika cewa a alihatina khairun amhu shin allolinmu ne suka fi zama alkhairi ko shi anan hu huwa ko da ya ɗauki annabi isa alaihi salatu wasalam ko ya ɗauki annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in kun fahimci abin da muka tattauna jiya to allah ta'ala ya ce ma zarabuhu laka illa jadalan ba komai yasa suke buga maka irin wannan misalin ba illa jadalan sai dai tsabar jayayya da musu bal hum qaumun khasimun bal dama dai su mutane ne masu son husumar gaske wato mutane ne masu son husuma ba sa son zama lafiya Allah ce in huwa illa abdun an amla alaihi shi annabi isa alaihi salatu wassalam ba kowa bane face abdun face wani bawa ne an amla alaihi wanda muka yi masa muka yi ni'ima akan wato annabi annabi isa alaihi salatu wassalam ba komai bane face kawai bawa ne bawa ne wanda muka yi ni'ima akan sa waja'alnahu masalan li bani isra'il kuma muka sanya shi zama misali ga ga banu isra'il wato muka sanya shi zama misali ga ga su Yahudawa banu Isra'il to anan gurin Allah ta'ala ya ce annabi Isa ba komai bane illa abdul face bawa kun ga annabi Isa kenan Allah yana ƙara tabbatar da cewa ba dan Allah bane mun gane ko dama Allah ubangiji ya ce duk wanda ya ce annabi Isa dan Allah ne to lalle lalle ya kafarta ba لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث waɗanda suke cewa Allah ɗayan uku ne wato Allah Allah Allah ɗa da kuma Allah ruhu mai tsarki waɗannan duk sun kafarta in ji Allah subhanahu ta'ala wato ya ce Allah Ubangiji shi kaɗai ne bai da abokin tarayya ba shi da ɗa ba shi da dika kuma ƙulhuwan lahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba ba kuma wanda yake kamarsa kuma shi bai da tamka bai da sa'a bai da makoci bai da mata bai da kowa shi kadai ne kawai tallintal haka Allah haka Allah subhanahu wataala to da haka annabi Isa alaihi salatu wassalam ba komai bane illa abdun face bawa an amna alaihi da muka yi ni'ima a kansa to a nan gurin Allah ta'ala bai bayyana ni'imar da ya yi wa annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam ba amma dai a wasu gurare cikin alkur'ani kamar cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya zana irin ni'imomin da yawa annabi Isa alaihi salatu wassalam a daidai faɗin Allah subhanahu ta'ala wa qala Allah ya Isa ibn Maryam kuma ka tuna lokacin da Allah ta'ala ya ce wa annabi Isa ɗan Maryam, Uzkur ni'imati alaika wa ala walidatika, ka tuna ni'imar da na yi maka da kai da wato mahaifiyarka, in ayyattuka bi ruhil Qudus a lokacin da na ƙarfafe ka da wani ruhi mai tsarki, tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan, wanda wannan yasa kake yin magana da mutane a lokacin da kake cikin zanin goyo, kana jariri, amma saboda mun karfafe ka da wani ruhi mai tsarki sai gashi kawai kana jariri kuma kana magana da mutane ai kun ga wannan ba karaman ni'ima bace a daga cikin nemomin da Allah ta'ala yi wa Annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah ya ce wa in allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil kuma ka tuna lokacin da muka sanar da kai ilimin littafi da kuma hikima ita ce annabta littafin shine at-taura da injila wa istakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi izni kuma daga cikin ni'imomin ka tuna lokacin da kake wato halitta tsuntsu wato zaka zaka cuda tabo sai ka yi wani abu wanda yake kama da siffa irin ta tsuntsu kana yin haka din ne bi izini da izini na fatan fuku fiha idan ka busa cikin wannan taban da ka da ka gina shi da siffa irin ta tsuntsu fatakunu tsairan bi izini sai kawai tsuntsu ya tashi da izini na a wannan ita ma ni'ima ce da Allah ta'ala ya wa annabi Isa alayhi salatu wassalam wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izini sannan kuma kana warkar da wanda aka haife shi makaho ya zo duniya bai taba ganin komai ba amma idan ka zo ka yi addu'a ka shafa idanunsa sai idanunsa dawo suna gani sannan haka nan wanda ya kamu da ciwon kuturta mutane suna kyamatarsa suna guje masa idan ka zo ka shafe shi ka yi addu'a sai ya warke nan take amma bi izini da izini na wa istukhrijul mauta bi izini kuma sannan da lokacin da kake tayar da matattu daga cikin kabarbaransu amma da izini na wato sai mutum ya zama da ya mutu shekara da shekaru amma idan annabi isa alayhi salatu wasalam ya je kabarin aka nuna masa kabarin ya yi addu'a kawai sai a ga mutum ya tashi daga cikin kabarin zai tashi da ransa da ransa sosai kamar bai mutu ba sannan wa iska faftu bani isra'ila anka ka tuna daga cikin ni'imomi na na hana banu isra'ila su wato sa afka maka izji ita bil bayyinati a lokacin da ka zo musu da ayoyi bayyanannu banu isra'ila a nan gurin ana nufin yahudawa waɗanda dama su ne abokan gabar annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda ayoyin da za su zo nan gaba za su tabbatar mana to kaga anan wannan ayar Allah subhanahu wataala ya nuna mana wato dimbin ni'imomin da Allah ubangiji yayi wa annabi isa alaihi salatu wassalam a cikin suratu al-imran Allah ta'ala ya ce inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu al-masih ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة كتنا لوكتن da mala'iku suka cewa Maryam Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam suka ce da ita lalle Allah ta'ala yana muke bushara da wata kalma minhu daga gare shi wannan kalmar daga gare shi ismuhul masihu Isa ibn Maryam sunansa masihu Isa dan Maryam me dalilin da yasa aka ce da shi masih malamai sun tattauna wasu suna ganin an kirawo shi da masihu saboda daga asiyaha asiyaha shine kamar kace tourism yawo yawon bude ido da leke-leke da shiga can gurin annabi isa alayhi salatu wassalam ya yi ta yawace yawace yawace yawace yake ta yi daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan suka ce wannan wasu cikin malamai suka ce shine dalilin da yasa aka kirawo shi da masih kamar yadda aka kira dujal da masihu domin shi ma zai zagaye duniyar nan gaba ɗayanta a cikin kwana arba'in to wasu kuma suka ce an kirawo shi da masihu saboda ya rayu a duniyar nan sannan kuma Allah ta'ala ya ɗauke shi sannan zuwa wani lokaci kuma Allah ta'ala zai dawo da shi suka ce shine dalilin da yasa aka kirawo shi da masih kamar yadda shi ma dujal ya rayu a duniyan nan kuma Allah ta'ala ya ɗauke shi sannan kuma zai dawo mun fahimci wannan kuma annabi isa ɗin shine zai zama wato shine zai hallaka dujal kamar yadda za mu zo mu ji nassi na hadisi wanda zai tabbatar da wannan to mala'ikun Allah subhanahu ta'ala sun zo ga Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam suka ce Allah ta'ala yana miki bushara da wata kalma minhu daga gare shi ismuhul masihu isa ibn mar isa ibn maryam sunansa almasihu isa dan maryam wajihan fid dunya yana da alfarma a duniyan nan wal akhirati haka a lahira ma yana da alfarma wa min al muqarrabina kuma ma yana daga cikin makusanta da Allah subhanahu wataala mun gane yana daga cikin makusanta ai kaga yana ma cikin ulul azmi minar rusul ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai annabi Musa alaihi salatu wasalam sannan sai annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai annabi isa alaihi salatu wassalam ta kwalalle yana da alfarma duniya da lahira kuma wa minal muqarrabina yana ma daga cikin makusanta Allah subhanahu wataala sannan Allah ubangiji ya ce wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan ko yana yana yana yana wato yi wa mutane magana a lokacin da yake cikin zanin goyo yana dan jariri ka'ida ba san dan jariri da yin magana ba shi yasa ma sunna ta tabbatar da cewa jarirai a duniyan nan guda uku ne kawai suka taba yin magana annabi isa alaihi salatu wassalam wanda ya magana kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin cikakkiyar maganarsa a cikin suratu maryam bayan mahaifiyarsa ta haife shi kuma ta ɗauko shi sannan tana cike da kunya domin mutuniyar kirki ce mai kamun kai amma kuma yanzu gashi ta yi ciki kuma har gata da ɗa to idan ta zo cikin banu isra'ila mai za ta ce da su ba abin da ta ce da su don haka shi ya gaya mata cewa kar ta damu kawai in ta je ta ce musu ta daina magana yau ba za ta yi magana ba tana ɗauke da lauya wanda zai mata cikai zai yi wa kowa cikakken bayani da aka ko da ta je gurinsa kuwa suka taso suka ce a akwai abin mamaki ke dai ba yan iska ba ce sannan iyayenki ba karuwai ba ne ya aka yi maganki da yaro to shi ne sai ta nuna musu shi ta ce to gashi nan ya muku bayani to sai kawai ya ci gaba da ya musu bayani ni abdullahi atani alkitaba wajalani nabiyya wajalani mubarakan aina ma kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا haka ya musu bayani cewa shi ba ma maganar wai an haife shi a cikin abin mamaki ba to shi annabin Allah ne ba shi annabi ne ma na Allah da Allah ta'ala ya turo shi kuma ya faɗi duk ajandarsa gaba ɗaya ya faɗa musu malamai suka ce daga nan shi kenan bai ƙara yin magana ba sai aka ci gaba da shayar da shi ana renansa kamar yadda ake shayar da kowa to sai sai jariri na na jurayt ko to sannan akwai jariri na ashabul ukhdud to sannan akwai wani jariri guda ɗaya ma da da yake bayan mahaifiyarsa aka ga wani mutum ya wuce akan doki in garma yana tafiya yana takama sai mahaifiyarsa ta ce Allah sa ɗana ya zama kamar wannan mutum shi kuma yana bayanta sai ce a kada Allah ya sa in zama kamar wannan mutum kuma can da suka yi gaba sai suka tarar da wani shi kuma makaskanci gashi nan babu alamar abin nan sai ta ce kada Allah ta'ala ya sa ɗana ya zama kamar wannan shi kuma yaron yana bayanta sai ce ni kuma Allah ya sa in zama kamar sa sannan kuma ya mata bayani shi wancan ɗin da kike so in zama kamar shi ba wani mutumin kirki bane ba kawai a zahiri ne kike ganin kamar wani abu shi kuma wanda da kika rena shi bawan Allah ne mai bin Allah waliyin Allah subhanahu ta'ala ne kuma makusancin Allah subhanahu ta'ala ne to waɗannan su ne wanda tarihi ya nuna a iya bincikenmu su ne dai wanda kusan muka karanta cewa an ce suna jarirai suka yi magana to amma dai yadda aka haifa annabi isa alaihi salatu wasalam da yadda ya yi maganar ya fi shahara kuma sannan ya fi ɗaukar hankali da aka wai kallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa ne ne minas salihi haka ne ko yana yi mutane magana yana jariri a zanin goyo sannan kuma muka sanya shi a cikin waɗanda suke suke salihan bayi to kun ga waɗannan su ne ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa annabi isa alaihi salatu wassalam kuma su ne za mu iya fahimta a cikin faɗinsa Allah subhanahu ta'ala in huwa illa abdun an amna alai waja'alnahu masalan li bani isra'il muka sanya shi ya zama abun misali ga banu isra'ila mun sanya shi ya zama abun misali ga banu isra'il walau nasha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ard yakhlufun Allah ta'ala ya ce da mun ga dama da me sai mu sanya mala'iku a cikin ƙasa yakhlufuna minkum wato sai su sai su maye gurbin wato Allah ta'ala ce da ya ga dama da sai a tafiyar da dukkanin mutane gaba ɗayansu sai a zubo da da mala'iku a cikin ƙasa sai zama da mala'iku ne suke yawo suna rayuwa a cikin duniya da Allah ubangiji ya ga dama da haka zai Allah ta'ala ya faɗi wannan ne saboda raddi dangane da maganar da muka tattauna jiya na waɗanda suke ganin cewa a Allah ta'ala a wato akwai masu bautar annabi isa alayhi salatu wassalam akwai masu bautar uzairu a, da kuma masu bautar mala'ika inda an ce antum ma ta'buduna hasabu jahannama antum laha waridun to suna ganin har waɗanda suke bautawa mala'ika don a cikin larabawa akwai masu bautar mala'iku to shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa su ma mala'ikun ba su isa a bauta musu ba su ma bayi ne na Allah ta'ala da Allah ya so ma da sai a shafe mutane sai a kawo mala'iku sannan a kakkafa musu dokoki waɗanda su ma za su domin su ma bayi ne mun fahimci wannan? na
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم na'am Allah ta'ala ce wa innahu la ilmun lisa'ati kuma lalle shi annabi Isa alaihi salatu wassalam tunda shi ake magana a kai la ilmun lisa'ati lalle tabbas shi annabi Isa alama ne na tashin alkiyama wala tamtaruna fi biha- biha da ka kar ku yi shakka dangane da ita alkiyama din wattabi'uni kuma ku biyo ni hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake madaidaici to innahu la ilmun lis-sa'ati lallai annabi Isa alaihi salatu wassalam wato alama ce ta tashin alkiyama wato dawowar annabi Isa alaihi salatu wassalamu babbar alama ce daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama imam muslim da imam tirmizi da imam ahmad ibn hanbal sun faɗi hadisai da yana da kyau masu himma a cikinku su koma su je su karanta su don ba zai yi mu karanta su a nan ba sai zama na mun bar tafsiri kenan mun koma karatun hadisi amma da imam muslim a kitabul fitan wa ashratus sa'a babu zikirin dajjal ko ka nemi hadisi na 2937 haka ne imamu tirmizi a cikin abubuwan fitan an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fil fitnati fi fitnati dajjal ko kuma a cikin tirmizi din ka nemi hadisi na 2240 ko kuma a cikin musnad na imamu ahmad ka je musnad ash-shamiyyin hadisin nawas ibn sam'an al-kilabi al-ansari za ka samu hadisi da yake nuna cewa a idan duniyan nan ta zo ƙarshe to abubuwa gaba ɗaya da za su rikice wato dujal zai fito annabi sallama ya ba su in kun karanta nassan hadisan da na gaya mana za ku samu duk waɗannan bayanan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsorar da su ya tsoratar da su dujal kuma ya gaya musu cewa zai zo shi yace ba abin tsoro bane dujal in ya zo a lokacin ina cikinku ni zan isar muku shi amma babban abin tsoron shine dujal ya zo bana to a wannan lokacin da dujal ya zo sai dai kowa ya ta kansa annabi sallallahu ya ce dujal idan ya zo zai yi sati guda a zai kwana arba'in amma kwanan farko daidai yake da shekara guda sannan kwana na biyu kuma daidai yake da wata guda kwana na uku daidai yake da sati guda sannan kwana na hudu da na biyar har zuwa na arba'in za su zama kamar yadda ranakunmu suke awa ashirin da hurhudu haka za su zama sahabin da ya rawaito wannan hadisin ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya rasulullah ya zami da sallah a wannan kwanan da yake kamar shekara guda zamu yi sallah ne ta kwana daya ko kuma ya zami annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ai ai tuqaddir qadaraha haka za ku rika kintata kuna yi kawai amma rana ce za a yi tatar sai an shekara guda rana ba ta fada saboda kawai sai dai ku kintata cewa yanzu lokacin asuba ya yi kawai ku yi asuba in mutum ya gaji da yawo ya je ya bacci ku kintata lokacin azahar ku yi ku kintaci lokacin magariba da isha'i haka za ku yi amma haka za a shekara guda kaga wasu a haka ma dai za su mutu mun fahimci wannan ya ce dujal a cikin kwanaki arba'in ɗin nan ko ina sai ya zagaye ko ina sai dujal ya sa kafarsa banda makka da madina nan ne kawai Allah ta'ala zai tura mala'iku za su yi gadin su wato dujal ba zai iya samu ya shiga cikin su ba daka idan akwai munafukai a ciki da kafirai to da makka da madina za su yi girgiza waɗannan munafukan da waɗannan arnan duk sai sun fito domin dujal ya tafi da su gaba ɗaya to zai zo ya tabbatar da mutane zai ta kama mutane yana ya kama saurayi ya sa zarto ya raba shi gida biyu zai faɗi kamar ka raba itace wani ya hagu wani ya dama sannan kuma ya kirawo shi a gaban mutane ya tashi ya haɗe ya amsa sannan zai zo da wuta zai zo da aljanna annabi sallallahu alaihi ya ce wutarsa ita ce aljanna aljannarsa kuma ita ce wuta to ana cikin wannan sai annabi isa alaihi salatu wasalam ya sauko in kun karanta nasa hadisin da za ku gani zai sauko a dimashq a wata kofa da ake ce da ita babu luddin wato har sunan kofar ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sunanta babu luddin haka ana zaune cirkwai cirkwai kowa ya rasa inda zai shiga kawai sai a ga mala'iku guda biyu sun sakko da annabi isa alaihi salatu wasalam wato ya ya dora hannunsa daya akan akan fukafikin mala'ika hannunsa daya ma akan fukafikin mala'ika haka za su sakko da shi wato kansa yana digar da ruwa kamar ya fito daga wanka mun fahimci wannan don dama lokacin da za a dauke shi a irin wannan yanayin Allah ta'ala ya dauke shi wanda za mu zo mu ji insha Allah to annabi isa yana sauka shi ne zai kashe dujal sannan kuma duk wanda ya kuskura ya ji kamshin jikin annabi isa alaihi salatu wasalam cikin kafirai da mushrikai sai ya mutu to ana nan kuma Allah ta'ala zai sa wa ƙasa albarka za a sami yalwar arziki za a samu abubuwa da yawan gaske za a rasa talaka ma a cikin mutane komai Allah ta'ala zai sa masa albarka to ana cikin jin daɗi kawai sai kuma ya juju ma ju su fito to shi ne sai Allah ta'ala ya maza a gaya wa annabi isa alaihi salatu wassalam cewa to su waɗannan ba wani wanda ya isa ba yadda kowa ma ba wanda ya isa ya komai da su in dai mutum ne kai ba ka ya kashe su ba da haka kawai a tattare mutane a san yadda za a gudu da su idan haka za a gudu da su za a je a hau wani tsauni da annabi isa alaihi salatu wassalam a da mahadi wannan mahadi namu na gaskiya ba mahadi na na wadancan wadancan mahadi ya shiya wadai wadai su na gangani saboda babu shi yawa ya za a ce yaro yaro mahaifiyarsa ta haife shi har ta yi cikin ta haihu ba a ganta da cikin ba ba a ga cikin ba fa da aka kore sai suka ce wai ai cikin ma nata a cinye yake saboda shi dan baiwa ne aga yana hankali kuma wai cikin dare aka haife shi kuma da aka haife shi cikin dare saboda yana ana tsoro saboda barin abbas wai za su za su kashe shi sai je shiga rami yau ya fi shekara dubu a cikin rami ya ke mun gane to kaga in tsoro yake ji yanzu kaga da iraki da iran duka na wayanan shi'a ne kuma da iraki da iran akwai har makamin nukiliya suna da shi har suna faɗa ma da Isra'ila. Ko? Ai kaga da sai fito. Ko? Da ba ya ke fito yanzu. Ko babbar matsalar mahadin 'yan shi'a ya tafi da ƙur'anin gaske. Shi ne babbar matsalar. Don wani alƙur'anin tamfurari kawai suke rike da shi, sun ce ainihin alƙur'anin yana gurinsa. Saboda haka ya tafi da shi. To kaga wannan wannan mahadin da 'yan shi'a, in aka bi nassin alƙur'ani ma fa tsinanne ne ko yayi saboda ya boye ilimi ya boye ilimi innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumullahu in to shi ya tattare ilimin gaba daya ya shiga kogo kuma ya ke dawo sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama dudu shekaru 63 kawai yayi a duniya kuma mun tabbatar da cewa kimarsa ba da kai ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya annabi zai shekaru 63 shi kuma ya fi shekara dubu har yanzu bai mutu ba Allah ta'ala ya ce da shi fa in mitta fahumul khalidun ya ce Allah ta'ala ya ce ma ja'alna min li basharin min qablika al-khuld kafin kai ba mu sawa wani dawama a bayan kasa ba a ce ga wani ya dawama ya kiya mutu ko ko mai tabal mace da yake bada da labara ya san ƙarya yake ya san ƙarya yake to kaga to ina ga yara ta halin dai da mahadi da shi za su haɗu to za a za a gudu da al'umma za a hau kan wani tsauni daga nan za su roƙi Allah ta'ala sai Allah ubangije ya aiko wata tsutsa tsutsa ita ce za ta zo ta cinye di ya jujuwa maju su kuma ya jujuwa maju duk abin da suka samu cinyewa suke komai cinyewa suke har katako har silin har komai cinye suke kuma idan haka za su fito da yawan gaske da haka in suka bi ta kogi ma za su cinye ruwan kogin gaba ɗaya da haka na can ƙarshe in suka zo ma ba za su tarar da komai ba za su tarar kamar ba a taɓa yin ruwa a nan gurin saboda haka musifa ce da bala'i shi yasa Allah ta'ala zai ga annabi Isa su je su hawo nan gurin to daga baya annabi Isa zai ta roƙon Allah ubangiji sai Allah ta'ala ya aiko tsutsa sai ta kashe su gaba ɗaya duka sai su mutu kamar ka kashe lantarki idan ka kaiwa lantarki kwai koda sun kai dubu inda ka musu makunna ɗaya ai kada kashewa za su gaba ɗaya za su to kamar haka gaba ɗaya za su to sai kuma warinsu kuma ya zo ya damu mutane hallo za su cika duniya da ɗoyin gaske a nama duk wasu za su mutu saboda warin sai annabi isan da ya zo ya roƙi Allah ta'ala Allah ta'ala wannan fa yana cikin nassin hadisin da nake gaya muku kaga wannan ba shi bane ba ma maganar mu shi yasa ban so mu karanta ba ma nassin wai dan kar mu guje wa wannan za a turo wasu dabbobi masu kamar jimina masu dogon wuya za su zo su ne za su kwashe gawawwakin na ya juju wa maju to sannan sai Allah ta'ala ya ruwa wanda za a yi kwana da kwanaki ana ruwa a wanke ƙasa fes sai ta zo ta zama kamar madubi mun fahimta to haka haka haka daga nan kawai abin da za a iska Allah ta'ala zai koro duk wanda yake da imani ta ɗauke ransa shikenan sai a bar duniya babu kowa sai fitinannu da asharare kawai shi ke to dama a kansu kuma alƙyama za ta shi mun gane to innahu la ilmun lissa'ati fala tamtaruna biha lalle shi annabi isa alayhi salatu wassalam la ilmun lissa'ati wato shi alama ce ta alkiyama don haka kar ku yi kokonto fala tamtaru na biha kar ku sake ku yi kokwanto da ita alkiyama ɗin to annabi isa alaihi salatu wassalam Allah Ubangiji ya faɗi wato maganganu akan annabi isa alaihi salatu wassalam wanda za ku ga in kuna bin malamai za ku ga akwai maganganu da yawa akan ɗauke annabi isa alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya yi da kuma dawo wannan tasa da muke magana yanzu mun fahimta akwai da yawa cikin malamai waɗanda su ba su yadda annabi isa alaihi salatu wasalam zai dawo mun gane musamman waɗannan 'yan tatsinin da suka fito 'yan kalakatu mun gane 'yan ƙuraniyun din lalle suna faɗa da dawowar annabi isa alaihi salatu wasalam mun fahimta sannan kuma a yana daga cikin a abin da magana ce ne mai girma mun gane kuma ba wai gyara ake yi ko raddi ba kawai dai a babin karatu da ilimi a haka ake faɗar wannan magana ba wai don an isa yi magana akan ba akai ba mun fahimta? za ku samu kamar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a ra'ayinsa babu magana dawowar Annabi Isa alayhi salatu wasallam duk wanda yake bincike ya san wannan mun gane to wannan a fahimtar sa ce mun fahimta muna fatan Allah ta'ala ya gafarta masa a ayyuka da yawa addinin musulunci muna fata Allah ubangiji ya karba masa dama duk wanda ka sani a duniya in dai mutum ne ai tara yake bai cika goma ba amma nassoshi sun tabbatar da cewa annabi isa alaihi salatu wasalam zai dawo kunga wannan nassin da na karanta mana yanzu na wannan hadisin na ba ku lambobi kaga in kun je kun tabbatar za ku ga hakan ɗaya riwayar ta muslim ce a sahihiya ce ɗaya riwayar ta tirmizi ce ita ma mai inganci ce sannan riwayar da wani ma zai iya ce zai magana a kanta bata wuce riwaya ta imam ahmad ba man fahimci wannan to sannan kuma nassin alkur'ani ya tabbatar da cewa annabi isa alaihi salatu wassalam zai dawo to amma ɗauke annabi isa alaihi salatu wassalam da dawo wannan tasa akwai maganganun malamai da yawan gaske da yawa kawai mu dai muna yawo a gari ba mu san su ba kuma hankalin mu a kwanci kuma haka ya fi sauki mun gane wannan yawa amma akwai maganganu da yawan gaske da ba kwa tsammani akan wannan matsala amma a takaicin takaitawa lalle nassi ya nuna Allah ta'ala ya ɗauke annabi Isa alaihi salatu wassalam kuma nassin alkur'ani ya nuna cewa Allah ta'ala zai dawo da shi shi ke magana ta kare sannan nassin hadisai ya mutawatirai kuma sun tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dawo mun gane idan muka kalli cikin suratu al-imran Allah ubangiji ya ce wa makaru wa makarallah sun shirya makirci kuma Allah ta'ala ya maida musu martani da makircin su wallahu khairul makirina lalle Allah ta'ala shine yafi kowa iya maida martanin makirci idh qala Allah ya Isa ka tunda lokacin da Allah ta'ala ya ce ya isa inni mutawaffika lalle ni zan kashe ka ko zan ɗauki ranka wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukaka ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min allazina kafaru kuma zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafurta wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah sannan zan sanya waɗanda suka bi ka su zama su ne a saman waɗanda suka kafurta har zuwa ranar alkiyama tun ba ilayya marji'ukum sannan kuma gare ni makomarku take fa unabbi'ukum bima unabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ko sannan ba ku labari dangane da abin da kuke sabani akan sa to a wannan nassin wato abinda malaman suka fi tattaunawa a kai shi ne lafazin inni mutawaffika lafazin mutawaffika saboda suna ganin ai annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ce zai dauke ransa da aka gurin sa annabi isa kawai ya mutu mun gane ya mutu to shi kuma lafazin mutawaffika malamai suka ce zai iya daukan ma'ana biyu ko uku akan ce alwafatu da, ma'ana ta luga ta larabci tana nufin wato samar da abu cikakke cikakke ba tare da na ƙasa ko ta waya ba mun gane idan kana bin wani bashi sai ya zo ya biya ka kudinka cif yadda kake binsa to a larabci ana iya cewa tawaffa fulanun dainahu wane ya biya bashinsa daidai da daidai babu ragi babu ƙari mun gane sannan kalmar alwafatu a larabci tana ɗaukar ma'anar wato ka tattara abu gaba ɗayansa ka tafi da shi ko ka yi abin da ka ga dama da shi ba tare da wani sashe na wannan abin ya kubuta ba sannan wannan zaka ga kamar yana da ma'ana yana ma'anarsa ta yi kama da ta farko haka ne ko to sannan alwafat yana daukan ma'anar barci Allah ta'ala ya ce Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manafiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut ha wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah ta'ala ya tawaffa al-anfusa hina mautiha shi da yake dauke rai rayukanmu gaba ɗaya da an jima nan za mu je mu kwanta bacci gaba ɗaya Allah ta'ala zai ɗauke rayukan gaba ɗaya a lokacin da mutum zai mutu Allah zai ɗauke ran sai kuma wallati lam tamut ran da ba za ta mutu ba Allah ta'ala yana ɗauke ta dai fi manamiha a lokacin da mai ran ya kwanta bacci shi yasa ake cewa bacci kanin menene kanin mutuwa mun fahimta wanda zaka ga a waɗanda suke magana dangane da anatomy na mutum akwai lokutan da kawai ran za a dawo maka da shi don ka ɗan samu ka ɗan juya kana bacci kana juye-juye ba tare da ka san kana yi ba ma saboda Allah ta'ala yana son ka dan karka kage dan karka yi kaza sai a baka dama kai ta juya ma baka san kana juya ba kuma ran zai koma gurin Allah subhanahu wataala in Allah ya daga wannan baccin ba za ka tashi ba shikenan sai a ce an yi sallama da shi jiya ya mutu in Allah ya zaka tashi kuma sai ya dawo maka da shi mun fahimta wanda malamai suka ce idan gangan idan ran ya dawo amma kuma kwakwalwa bata samu bata bata gama butin ba mun fahimta saboda mutum kamar kwamfuta yake to to ran ya dawo amma kuma kwakwalwarka bata gama bata gama abin nan ba baka gama butin ba yanda zaka kunni irin na waya irin na kwamfuta to suka ce shine sai mutum ya ce ai wani dannau ya danne shi mun gane har suna masa kazafi suna ce aljani ne haka aka ce dannau ko aljani ne to amma su a likitance ko a kimayyance suna ganin cewa ai ai wannan ne wato wannan abin da yake faruwa ranka ya dawo amma kuma kwakwalwarka bata gama an dan samu dan sabani tsakanin kwakwalwarka da kuma gangan jiki kuma mostly wanda yake samun wannan shine wanda ya kwanta ya kalli sama ya rigingine to sai ga an samu wannan to daga nan shikenan sai a fara maka jike-jike ana maka ana maka ana hayaka ma abubuwan hayaki yake nan daga nan kawai sai a saka a cikin wata wata matsala Allah ya kiyashe mu to kun ga yanzu anan alwafa kuma yana daukan ma'anar mutuwa kun ga lafazin alwafa yana yana da ma'anoni akalla guda nawa akalla hudu ko ko ka ce uku dan ɗaya zai iya shiga cikin ɗaya to wannan lafazin alwafatu kusan in ka duba maganganun sai kaga shi ne ya janyo saɓanin da malamai suke tai wasu suna ganin ai kawai ya mutu amma ahlus sunna suka ce annabi isa alayhi salatu wassalamu bai mutu ba mun gane bai mutu ba yana nan yanzu haka da ransa kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa annabi isa bai mutu ba a cikin suratun nisa'i Allah ta'ala ya ce fa bima naqdhihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillah saboda tsabar warware alƙawuran su da suke yi su banu Isra'il wa kufrihim bi ayatillah da kuma kafircewa da suke yi wa ayoyin Allah ta'ala wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin da kuma yadda suke kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba wa qawlihim qulubuna gulf da kuma faɗin cewa faɗa da suke cewa ai zukatan mu alfa suke bal Allah ta'ala ya ce baba Allahu alaiha a ba wai ku ne za ku faɗa cewa zukatan ku a rufe suke ba a Allah ne ma ya rufe zukatan naku yana magana da banu Isra'il su ne Yahudawa kenan bal baba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ta'ala ya rufe akan zuciyoyin nasu saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalilan yan kaɗan ne kawai cikin su za su iya imani wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan aziman Allah ta'ala yayi fushi da su ya la'ance su saboda wato kafircin su da kuma mummunan kage da suka yi wa mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam sun mata mummunan kage da kasafi babba don sun ce zina ta yi ta haifi Annabi Isa alaihi salatu wassalam kafa Allah ta'ala ya gaya mana yadda aka yi yadda aka halicci annabi Isa alayhi salatu wasalam kaga kenan wato Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salatu wasalam ba mazinaciya bace ba zaka wanda yace ta yi zina ta haihu kaga kenan kazafi ya mata shi yasa Allah ta'ala ya kirawo shi da buhtanan aziman wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah kuma da fadin su cewa lallai mun kashe masihu al-masihu Isa dan Maryam rasulullah manzan Allah ta'ala Allah ya ce wa ma kataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ko ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu sai dai kawai an an saka kamanninsa ne a jikin wani annabi isa alayhi salatu wassalam yana da dalibai wa yana da wanda suke kiransu da disciples yana da su goma sha biyu ko wani makamancin wani a su yahudawan wato sun yi kokarin su hada annabi isa alayhi salatu wassalam da wasu sarakuna to har suka yi nasara har waɗannan sarakunan suke so su kama annabi isa alayhi salatu wassalam su kashe shi to wannan yasa annabi isa alayhi salatu wassalamu ya ya gudu da shi da ɗalibansa to bayan ya gudu kuma a cikin waɗanda suke tare da annabi isa alayhi salatu wassalamu din wani ne ya je ya faɗa musu inda annabi isa alayhi salatu wassalamu din yake don haka suna cikin ɗakin a baitul maqdis sai suka ji masu kama annabi isa din alayhi salatu wasalam su zo shi ne sai annabi isa alayhi salatu wasalam ya ce da su a lallai waye zai yadda cikinku a sa masa kamanni na ya fita a kashe shi ranar alkiyama zai zama yana da daraja ta a duk inda nake a aljanna shi ma zai zama yana nan to shine aka ce sai aka samu wani saurayi shine ya tashi ya ce shi ya yadda a sa masa kamar annabi isa alayhi salatu wassalam to sai annabi isa ya ce da shi ya zauna ya sake maimaita wancan request din a karo na biyu ba wanda ya tashi sai wannan yaron haka ya sake maimaitawa har sau uku to sai annabi isa alayhi salatu wassalam sai ya sai ya sai ya yadda sai Allah ta'ala a ya sa masa kamannin annabi isa alayhi salatu wassalam shi kuma sai Allah ta'ala ya ɗauke shi su waɗannan mutum goma sha biyu ko mutum goma sha ɗaya a gabansu aka ɗauke annabi isa alaihi salatu wasalam mun gane suna kallo aka ɗauke shi shi da barrafa ahullahu ilai mun gane wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu sai dai an an kamanta musu da shi shi da a baya muka karanta Allah ta'ala ya ce barrafa ahullahu ilaihi Allah ta'ala ya ɗaukaka shi zuwa gare shi to ta wata taga aka aka ɗauke annabi isa alaihi salatu wassalam suna ganin sa wannan idan ka duba cikin albidaya wan nihaya ta ibnu kasir rahimahullah zaka samu har abin da baka ji ban faɗa maka a nan gurin idan ka bi gaba ɗaya abin da ya faɗa akan annabi isa alaihi salatu wassalam zaka samu maganganun gaba ɗayan su da isnadi da komai mun fahimta sannan idan ka rubuta idan ka rubuta littafin tarihi na Imam Tabari dai zaka samu waɗannan a ciki to walakin shubbiha lahu to sai ya fito wannan matashin sai ya fito da ya fito babu abin da ya raba su da Annabi Isa alayhi salatu wassalam to sai suka kama shi suka gicciye shi kuma sannan suka sa masa kaya a kansa saboda wulakanci mun fahimci wannan to amma kaga mu Allah ta'ala ya ce mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu a can kuma ya ce barrafa'ahu Allahu ilai ko a Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ne kawai zuwa gare shi zuwa gare shi a anan gaba ne ma to bayan an an an, an kashe wannan wanda aka sawa sifar annabi Isa alaihi salatu wassalam sai kuma su kansu yahudawan sai suka rabu gida uku akwai waɗanda suke ganin cewa shi kansa annabi isa saboda waccan ni'imomin da Allah ta'ala ya masa suna ganin Allah ne ya zo ya rayu da su sannan kuma sai sai ya tashi ya bar su mun gane sun yadda da wannan lafazin shubbi halahum amma wancan da aka ɗauke wato dama can asali annabi isa su a gurinsa Allah ne na biyu suna ganin a'a ba Allah bane dan Allah ne mun fahimci wannan kuma ya zo ya rayu da su ya yi duk abin da ya yi kuma daga baya Allah ta'ala ya ɗauke shi wannan su ne na biyu duka suna da da sunayensu in kun duba akwai yaqubiya akwai wane ne duk dai suna nan to na uku su ne musulmai su ne waɗanda suka yadda cewa annabi isa bawan Allah ne ko manzansa ne kuma Allah ta'ala bai kashe shi ba ɗauke shi yayi a gaban irinsu kuma ya ɗauke shi to waɗannan su ne musulmai sauran duka kafirai ne to waɗancan kafiran sai suka haɗe kai sai suka kashe waɗannan waɗanda suke musulma mun gane shi yasa babu disciples ɗin na annabi isa kwata-kwata an gama da su da an kashe su da aka kawai sai wani ya fito ya rubuta musu bible ya ce musu kawai shi ne shi kenan suka kama suke ta yi amma ba asalin wato maganar annabi wato ba asalin linjilar ba ce ba shi yasa ake ta bashin bashin kala kala kala daban-daban kuna sauraron manyan malamai waɗanda suke da irin wannan za ku ji suna ta magana akan cewa shi kansa bible din bashin bashi mun fahimci wannan to walakin shubbiha lahum wa innal ladhi ikhtalafu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min kuma lallai waɗanda ma suke sabanin waɗannan guda biyu waɗanda suke sabanin cewa shine ko ba shi bane ko dan Allah ne ko Allah ne su ma kansu la fi shakkin minhu suna cikin shakka akan anya ya mutu ko bai mutu ba aka ko kristoci ba su da tabbacin cewa annabi isa ya mutu su ma ta suke kawai an ɗauke shi saboda zai dawo wai zai cece su mun gane malahum bihi min ilmin illa tiba'a zan ba wani wanda yake da ilimi a cikin su su yahudawa duk abin da suke bi kawai zato suke bi wa ma qataluhu yaqina amma fa ba su da yaƙinin cewa sun kashe annabi isa alayhi salatu wasalam ko su da suka yi aikin kisan ba su da tabbacin cewa annabi isa sa kashe mun fahimta saboda ai akwai sauran waɗanda aka ɗauki annabi isa a gaban su kuma sun gaya musu cewa annabi isa ba Allah bane ko ba dan Allah bane kuma gashi gashi sun musu bayani kuma sun gaya musu akan irin sa aka ɗauki annabi isa alayhi salatu wasalam to amma saboda yahudawa so suke sai sun ruda addinin shi yasa suka kashe waɗannan ɗin waɗanda suka san gaskiya ɗin to Allah ta'ala ya ce bal rafa'ahu Allahu ilai a'a Allah ta'ala dai ya ɗaukaka shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima kuma lalle Allah ta'ala mabuwayi ne mai cikakkiyar hikima wa in min ahlil kitab kuma babu wani cikin ahlul kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi ba ce sai yayi imani da shi qabla mautihi to anan ma ya akwai saɓani mai yawan gaske kabla mautihi wane ne mautihi din kaga abin da zai fara zuwa ranka tunda magana annabi isa ake yi zai zama na kabla mauti isa alayhi salatu saboda duk abin da aka faɗa duk ana magana ne akan annabi isa kun gane wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam ko sai cewa ma qataluhu wa annabi isa ko wa ma salabuhu wa annabi isa walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min wa annabi isa da yayi wa ma qataluhu walakin ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina wa annabi isa yanzu bal rafa'ahu Allahu ilay wa annabi isa alayhi salatu wassalam wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti kaga qabla mautuwa annabi isa alayhi salatu wasallam kaga wanda ya nuna maka annabi isa bai mutu ba haka ne ko qabla mautihi babu lokaci wata kila gobe idan muka zo sai mu sai sai mu tattauna wannan gabar kun gane ya mu tattauna wannan gabar saboda duk da mu yi kokari dai mu fahimci yadda mas'alar take saboda Allah Ubangiji ya shirya da mu. To abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah Ubangiji ya gafarta mana idan mun zo gobe sai mu tashi a nan gurin malai mana addu'a.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ana gace sa'in da ba ga sauran ba? Ba ga sauran ba?
السلام عليكم